Maza da mata ga baki ɗai ku zo mu leƙa gidan aure.
Maza da mata ga baki ɗai ku zo mu leƙa gidan aure.
Ku karkade kunnuwanku ku ji maza da mata.
Gidan aure, Akwai bayani da za ku ji har kuma fahimta.
gidan aure, Cikin shiri na musamman wanda ke bayanin gidan aure.
da sunan Allah mai rahma mai jin kai yabo da godiya su tabbata ga Allah madaukakin sarki tsira da amincin Allah gafiyayyen halitta manzon tsira manzon rahma annabi Muhammad da alayensu da sahabbansa da waɗanda suka biyo bayan su har zuwa ranar alkiyama jama sauraro nake mana sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a cikin wani sabon shirin na gidan aure wanda ni Aminu Khidir Idris nake jagoranta shirin daga sashen addinin musulunci na hikima rediyo gatan al'umma wanda a koyaushe muke kasancewa tare da Dr. Abdallah Umar Usman garin kaya. Ah, idan 'yan uwa ba su mance ba a satin da ya gabata muna gaba da muke tattauna in an yi aure in an yi aure akan sami matsaloli akan sami ah, rigingimu tsakanin ma'aurata wanda da yawa za ka ga wannan abubuwan da ake samu shine yake zamtowa imma dai ci gaba da zaman aure a cikin wannan matsaloli ko kuma kaga an samu zaman lafiya da kwanciyar hankali tsakanin ma'aurata wanda wannan yake da matuƙar mahimmanci mu kalle shi a a matsayin babban ginshiki da yake kawo zaman lafiya a rayuwar aure mu kalle shi a matsayin wani abu wanda yake shine tushen zaman lafiya a gidan auratayya domin duk abin da aka gina shi akan gwadabe tabbatacce aka yi gini da dutse mai kwari da bulo wanda yake ya cancanta za ka ga wannan ginin ya yi ƙarfi ya tabbata amma da yawa in aka yi gini akan wani ah, abu wanda yake bai zauna ba yadda ya kamata to sai ka ga yawanci ana samun matsaloli sukan biyo baya da yawa za ka ga wani lokacin idan an yi aure za ka ga rashin zaman lafiya ya yi katutu a tsakanin ma'aurata to shi yasa muke tattaunawa akan irin waɗannan matsaloli da kuma yadda za mu iya gyara su a kawar da su tun kafin a zo ana cewa ya za a yi idan ya zamto matar da aka aurar ta san cewa bayan aure akan iya samun kaza amma ga hanyoyi ga dabaru da ya kamata mu kaucewa ni da mai gidana mu kauce musu mai gida ma ya san cewa ga hanyoyi ga dabaru ga mafita da za mu iya kaucewa wannan matsalar da za ta iya samu na ni da amaryata to sai kaga an sami kwanciyar hankali a cikin ah, zaman aure manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga mana inda yake ba wa Jabiru shawara cewa dama ina ma a ce da ka tashi aure budurwa ka aura ba bazawara ba saboda me saboda kai mata wasa tai maka wasa eh kai mata dariya tai maka dariya haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa Jabir wannan yake nuna maka kenan zaman aure akwai buƙatar waɗannan abubuwa tsakanin mata da miji wasa da dariya to wannan ba zai yiwu ba sai ba matsala idan akwai matsala za ka ga babu yadda mutumin da kuke da matsala da shi za ka zauna kai ta ƙirƙira mar dariya ko da mijinki ne ko da matarka ce saboda wannan damuwar ce take kake jin ta a cikin ranka a matsayin wani abu wanda yake baka jin daɗi so sai ka ga bai samu biyan bukata ba dangane da a matsayinsa na mata ko matsayinta na mata ko shi miji bai sami abin da yake so ba to amma idan aka sami kwanciyar hankali za ka ga sai a kaucewa waɗannan matsaltsalu da za su iya haifar da cece kuce tsakanin ma'aurata zaman aure za ka ga akwai damuwa wani lokacin wani lokacin kuma za ka ga akwai akwai abubuwa da suke na jin daɗi amma za ka ga idan aka sami fahimtar juna tsakanin mata da miji to za ka ga auren sai ya zamto musu wani gurin jin daɗi amma idan aka sami zamantakewa wacce take babu jin daɗi to za ka ga a haka za a ƙare rayuwar shi ba jin daɗin zama da ita ita ba ta jin daɗin zama da shi to shi yasa kaga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya nusantar da mu cewa idan an zo zaman an an zo yin aure ya ce ka auri wacce take haihuwa kuma tana son ka wanda suke son ku kuma suke haihuwa in ji manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam saboda wannan soyayyar ita ce abar da za ta buɗe ko ta zamto shimfiɗa a tsakanin kai da ita gurin zama mai kyau shi wata yarinya da ta ce a nan salasallama ba haifinta ya aure da ita a nan salasallama ya rushe aura a nan salasallama ya gaya mana ma cewa in za a aurar da mace idan ba zawara ce sai ta ba da izini in budurwa ce sai an gaya mata kuma a gaya mata ma sai an fahimci amincewarta misali an gaya mace za a aurar da ke da wani ta ɓata rai ta tashi ta gurin tana kuka kaga wannan ta nuna alamar cewa ba ta so kenan amma aka gaya mata aga ko ta yi murmushi misali eh ko ta sun koyar da kai ko ta rufe fuskarta to malamai suka ce duk wannan yana nuna alamar tana so kenan amma an gaya mata za a aurar da ke ta fashe da kuka to kaga wannan abin da yake nuna maka ba ta son wannan aure da ake so a yi duka wannan fa addinin musulunci ya yi ne saboda ne saboda in an yi auren a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali in an yi auren a samu biyan bukata bayan da za ka je ka ɗauko mace daga gidansu ka kata gidanka kuma ka zo gidanka ga baki ɗaya tana cikin damuwa da baƙin ciki bayar da kai kuma za ka ɗauko mace ka kashe kuɗi ka yi ka za ka auro ta ka zo bayan ka zo da ita gidanka kuma ka ji ba wanda ba ka son gani ba wacce ka tsana kamar ita to kaga zama ba zai yiwu ba zai yiwu ba shi yasa addinin musulunci sai shimfiɗa gurin auren kafin a shige shi ma an riga an yi shimfiɗa da za ta ba su kwanciyar hankali da zaman lafiya a rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam za ka gane haka inda yake rayuwa da matansa kyautatawa darajtawa mutuntawa suna cikin kwanciyar hankali suna cikin jin daɗi suna cikin rayuwa wacce take ba za ta iya kwatantuwa ba dangane da zaman da shi duk da ba wai wadata kuɗi ne aka tara aka ajiye musu ake holewa ba a'a rayuwa ce irin ta yadda zai janyo hankalinsu ko ya janyo hankalinsu suke jin daɗin mu'amalar rayuwar da shi to don haka koyaushe in kana so ka ji daɗi shine sai ka nemi waɗanda suke masana sun maka bayani sun maka shimfiɗa sun ɗora ka a hanyar da za ka iya zaunawa da matarka wacce take a wannan zaman akwai a za ka iya cewa fahimtar juna a wannan zaman akwai ma'amala kyakkyawa a wannan zaman to wannan shine abin da addinin musulunci yake so kuma ya dora mu akan haka amma ba zai yiwu ba sai ka je malamai sun sanar da kai sun koya maka ya ya kamata a yi shi yasa shimfiɗar mu har yanzu kamar zan iya cewa muna yin shimfiɗa ne akan rayuwar auren wanda a satin da ya huce mun tattauna akan matsalolin da suke zuwa wa ma'aurata bayan an yi aure ana yin aure za ka ga an samu wasu matsaloli mace ko daga ɓangarenta ko daga ɓangaren mijin amma satin da ya gabata mun tattauna ne cewa wasu daga cikin matsalolin da ake samu amma ta ɓangaren mata za ga matan ne ake samun irin wa'annan matsalolin ta hanyar su insha Allahu za mu ɗora mu ji inda wasu matsalolin da kuma irin hanyoyin da za a magance su dakta mu ne maka barka da shigowa Yau masha Allah wani aminu ina gajiya.
Dakta satin da ya gabata lokaci ya mana halinsa daidai lokacin da muke tattaunawa akan matsalolin da suke fito bujurowa bayan aure wanda mun fara bayani mun taɓa wasu guda biyu ko uku daga cikin matsalolin kamar rashin tsafta kamar ƙawaye waɗanda suke jagorancin macen kaga sun daga mata hankali ko sun canja ta akwai wasu matsalolin ne da za mu dora a kansu Bismillah rahman rahim alhamdulillah rabbil alamin wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kamar dai da aka yi bayani ai da muna waɗannan bayanai ne dan dan mu gyara ko ba haka bane da haka muna mai da hankali ne akan a menene damuwar kuma ya za a gyara idan ka fahimce ni ambaton waɗannan matsaloli da muke yi muna so ne mu rage yawan mutuwar aure.
kwanan nan ma ga rahoto ya fita cewa a Najeriya ita ce ƙasa ta biyu a duniya Akan me?
gurin mutuwar aure Ka bari fa.
ƙwarai da gaske
Waye wannan rahoton kuwa?
akwai rawo- wa- mutane da suke ko kuma ƙungiyoyi da suke A bibiya duk duniya a Najeriya mu ne na biyu wajen wajen- kashe aure.
wajen mutuwar aure To lalle zama bai same mu ba. Inna lillahi wa inna duk duniya?
duk duniya mu ne na biyu akwai wace ƙasa ce ne aka ce ita ce ta ɗaya sannan sai mu kuma da muke biye To Allah ya sauke. Haga wannan ai malam duk wanda yake da ya sai ya shafa wa kansa. Sai ya shafa wa gemunsa menene?
to ai dama Ruwa kuma ake ciya.
manu- manufar shirin kenan ita yar a- a nuna mata yadda za ta zauna shi ma mijin a nuna mata yadda To zai zauna malami ne ka san matsalar mutane akan mukallawu yanzu iyaye abin da suka fi damuwa akan ƴaƴan sun fi damuwa akan luxury na rayuwa jin daɗin rayuwa sai mata kayayyaki na miliyoyin kaza samun miji mai- mai mai kuɗi ko mai kaza ba a tunanin wato ingancin rayuwar ta hanyar amana da riƙe auren ta hanyar wacece da wace shine damuwa almuhim abin da nake so na kai mu gare shi shine matsaloli bayan auratayya dinnan shine ke kashe mana aurenmu shi yake kashe aurenmu da mu da mutanenmu ga baki daya ma'ana mu da matanmu Mm.
daga cikin matsalolin da suke faruwa bayan aure shine akwai matsalar iyaye amma Iyaye.
duk Allah ya kwarai yau dai ina so a dan yi mu hakuri akan karatun nan.
iyaye ai su me nake nufi da iyaye eh wato saka bakin iyaye saka baki na iyaye saka baki na iyaye wato wani lokacin Allah ya saka wa iyamu da alkhairi amin Allah ya ba su lada amma dai akwai damuwa Eh, akwai damuwa Lok- wasu iyayen suna shiga cikin hidindimin auren 'ya'yansu cikin zamantakewar 'ya'yan suna hana 'ya'yan zaman lafiya a aurensu zan buga misalai masu tarin yawa amma nasiha da zan yi ta farko shine don Allah duk iyaye don Allah duk iyaye da Allah ya kaddara oh. duk iyaye da Allah ya kaddara ah, ba ni sunan shi suka aurar da su suka aurar da yarsu to su dan kyale yaran su dan sarara a koya wa yarinya alheri a koya wa ah, ah, miji alheri a daina sa baki komai da komai na aure wai sai iyaye sun sa baki
To ba ka musamman ganin- iyaye mata ba ka ganin wai 'yan koyo ne shi yasa suke saka musu bakin Mm-mm, akwai ai shi yasa na ce a yi musu nasiha don gyara su yi gyara ka gane Mm.
a yi musu nasiha don gyara su yi gyara a musu nasiha don gyara su yi gyara amma a daina shiga cikin shi'uninsu yanzu misali uwa sai ta kira sai ta kira diyarta yau me da- me kuke- me kika dafa me ya kawo muku kaga wannan ba ba- ba daidai bane idan ya kawo mai kyau to a ci a a kaza idan ya kawo mara kyau ko bai- ba mai wanda ya kai matsayin gidansu ba ta fara soke-soke uwar da kanta take koya wa ‘yarta renakon abin da mijinta yake kawo mata kaga nan ba daidai ba ne lafiya dai ba wani abu baya miki komai ko hajiya meye na kai ki na wani tambayan yana mata komai ko baya mata komai ai tun da kika ji shiru kawai lafiya kalau wallahi mala akwai uwar da take cewa diyarta ai ke kan banza ce marar zuciya yanzu haka yana nan yana ta cutar ki ba za ki faɗa ba ki je sai ya kashe ki kuma wallahi yar ta ce malam ba abin da fa aka yi wai ita wai mamata so take yi komai sai na zo na ce mata ai ya mun kaza yayi kaza ai ya mun kaza da sauransu akwai masu tura kannan amaryar ko kannan iyar ai ko yayyen amaryar su je su zauna a gidan kwana ɗaya kwana biyu wai ayyo musu CID wai me ake yi yanzu wannan daidai ne wala tajassasu Allah ya ce ku daina yin bincike ku daina sa ido to wannan matsalar shige shige musamman iyayenmu mata Allah ya bada haƙuri duk mijin da ya fahimci cewa matarsa sirikarsa tana shiga masa cikin shi'unin aurensa to wallahi matan nan ba lallai ta yi farin jini ba lalle ta yi farin jini ba daidai ta samu kabuli da karbuwa wajen mijin ba wa zai yadda ana sarrafa masa gidan shi ba daidai ba ne ga kuma ga kuma kwaɗayin duniya kwaɗayi abin da nake nufi da kwaɗayi iyaye su makale akan yarsu da suka aurar da ita wai a nan za su nemi cinsu da shansu a gidan yarsu ina da cases da yawa zan buga maka misali akwai kes ɗin wato ɗiban kayan abinci suruka ta rinka ɗiban kayan abinci a gidan diyatta da take aure ba bai gairi ilmin zauji ba tare da ilimin mijin ba tana ɗiba na san ka yanzu za ka ce ai ba ta da hali ne shi sa take zo take zuwa take ɗiba yayi ba ta da hali yana da kyau mijin ya taimaka mata amma a ɗauka ba da izininsa ba ya kamata iyaye su gane don miji ya auri ɗiyarki to ba wai fa Allah ya ɗora masa nauyin ya ciyar miki da ‘yarki ya ciyar da ke ba Allah bai ɗora masa ba abin da zai muku kun ba shi ɗiya to ya muku ihsani akwai masu ɗiban man gyaɗa akwai masu ɗiban a- a- a- shinkafa akwai wacce ma da buhunta take zuwa buɗe mun sutuwan naki in gani za ka yi mamakin waɗannan abubuwa duk kisa kisa ne wallahi malam da 'ya'yan suke kawo mana cewa yaya zan yi da uwata
to dakta anan in yar ta ce ba zan baki ba fa shi ta yi daidai ko A'a, kuma ya ba za za ta ta yi ce ba zan baki ba kai kuma ka daina koya musu irin wannan irin wannan al'amari ya za ka ce ta ce ta ce ba za ta bata ba ita ta isa uwarta cewa za ta ce mama gwanda ki rinka gaya masa ki tambaye shi to amma wata diyar ita tana ganin cewa a tambayi mijin nata ma kaskanci ne kar ma a tambaya ko kuma ta hikima ta ce ya kule sto ɗin ta samu kwa- kwado ta garkama ta rufe sto ɗin duk wannan hiyal ne hiloli da dabaru da za ta hana ta aikata haram ɗin da take yi don wannan sata ne kai har da ɗiban kaya a je a ga kaya miji ya je ya siyo wa matarsa kayan arziki ya- ta saka ya gani ya ji daɗi takalma wadatattu atamfofi wadatattu kaza wadatattu wallahi malam sai uwar ta zo ta tsitsinta wa kanwarta budurwa in ne ta baka labarin waɗannan abubuwan da suke faruwa a cikin gidajen mutane hankalinka bai zai dauka ba to amma dakta in ita amaryar ce ta bayar fa ta ce wannan abai kanwata to amma ba laifi ba ne amma dai zai iya zama laifi
kamar yaya yawwa yanzu mijinki ya siyo miki dan ki sa ya gani ya ji daɗi ya sai mata takalmi dan ta sa yau ta sa gobe ta canja ya sai mata atamfa da riguna dan ta sa ta ji daɗi ta- ya ji daɗi yau ta canja gobe ta canja sai ta yi amfani da wannan daman take ɗebe abin da mijinta ya kawo masa ya kawo mata dan ta yi kwalliya ya gani tana kyautar haram ne
duba da cewa dakta ita ya saiwa mallakinta ne ya bata hakan ma zai iya zama haram to dan me ya bata kaban ansa dan me ya bata
ka san ana cewa wai mu- mu- a- a- dukiya magana mai ita take ji tunda ya riga ya bata shine ai nace maka dan me ya bata ka ce min ya bata ne dan ta saka ya ji daɗi miji yana kashewa matarsa kuɗi ta saka sutura ne dan ta saka ta fita kunya ko ba a gaban irinsa ba shi ma a ga iyalansa cikin ni'ima ko to ya siyo ta tura wa ƙannanta ya siyo ta tura wata bazawararsa bazawararta bazawarta bazawara ba daidai ba ne da haka a dunkule malam aminu irin waɗannan matsalolin da iyaye suke tsunduma kansu na sai sun ci wani arziki da dukiya da ɗiyarsu take aure a wani wuri wannan ba daidai ba ne to akwai kuma iyayen da idan yarsu suna auren mai kuɗi to shi kuma uban sai ya zo itare a gindin mai kuɗin bini-bini da ya shiga cikin matsala sai ya kira sirikinsa malam ka duba da a shekarun baya yadda ake mutunta sarakuta yadda siriki yake jin nauyin siriki amma yau malam sirikinka zai kira ka a waya ya ce alhaji ba ni da abinci a gidana kaji
to baka ganin ya dauke shi Malam- kamar da ne abubuwa a- malam abubuwa shi fa sun yasa canja abubuwan fa.
sai suka canja
wala abi ne kenan wani lokacin kana son gaskiya wani lokacin ku kana kana da kwana wallahi yanzu akwai yarinya matar da ta ce ubana zai kashe min aure malam me ya faru ta ce wallahi bakin cikin da nake ji sai in ji an yi sallama a gida in na tura waye sai a ce babanki ne yake sallama waye ke nema mijinki hatta kai ga mijin ba ya hakuri sai ya zo ya same ta ni fa gaskiya abin da alhaji yake min ya fa- ya fa kure ni yanzu malaminu daidai ne wannan gaskiya abin da baban ku yake ba na jin daɗi kwanaki na bashi na daɗa bashi na tura masa kaza ya zai zo ya rinka min sallama a gida ni gaskiya in dai wannan dalilin shi yasa suka bani auren ki gaskiya zan hakura yanzu wannan uban bai kashe mata aure ba shi ya taimaka wajen kashe mata aure to wannan abubuwan suna faruwa bila adadin da yawa da masu auren jari na ɗauka na baka ‘yata ne don in tatse ka Kaga- ka ga mutum yana kiran ɗiyarsa yana cewa mijin naki ke mijin naki ko ‘yan kujerun umaran nan baya bayarwa ne kana mamaki ko wallahi malam halin mu bai da kyau amma ni ina fatan wannan al'umma tawa wannan jama'a tamu su yi ƙoƙari su kyautata mutunci yana da daɗi sarakuta malam s- s- sarakuta akwai kunyar sarakuta ko a addini to dakta ya ya kamata ita uwar a wannan gaba ya ya kamata uwar kirki ta kasance dangane da gidan yatta da m- mijin yatta ta yawwa na ji daɗin wannan tambayar abin da ya kamata shine ta zama babban mai ba da shawara da sa ido akan kurakuran da yadda take na zamantakewan aure tana gyara mata don ta ji ta- wato mijin ta ji daɗin rayuwa da ita kamar yadda wata salaf cikin magabata na ƙwarai aka ruwaito mana cewa wata rana ta kira sirikinta mijin diyarta ta ce ka gaya min tsakaninka da Allah ka ga wani aibu a jikin diyata ka ga wata matsala a kan diyata ko zamantakewar aure ko harkar mace kukanta ko harkar kulawa da kai ko maganganu da kai ko waye da kai ko harkar mu'amalanta da iyayenka ko harkar mu'amalanta da abokananka ko ita ta shiga harkar ƙawaye ko na abu mijin nan yake tun da nake ya ce tun da nake bata taba bata min ba bata taba yi min abin da bana so ba ta ce to alhamdulillah na gode wa Allah da ya bani nasarar tarbiyya akan diyata ta ce haza wa salam na gode sai an jima to haka ake ba wai a kira yarinya wai ana neman ta faɗi laifin mijinta ba wai yau lalacewa ta kai ga uwa take kwatantawa diyarta cewa zauna dai banza wance matarwa ne ya kai ta umra wance matarwa ne ya sai mata gwalagwale wance matarwa ne mota take hawa wance kan ma ta iki aure bayan ki da shekara biyu ta yi aure je ki ganta ta yi kaza har shago ya bude mata a kasuwa ke ko banza kina nan kina zaune yana nan yana tara kuɗi waye waye kaza kaza me kika samu wannan uwa ce fa uwa ce za ta buɗe baki tana gaya wa ɗiyarta tana koya mata shegen kwaɗayi da son duniya akan zamantakewan tana aure da mijinta yanzu wannan daidai ne ai ba daidai ba ne wallahi kuskure ne da haka wannan wani babi ne wato mai zaman kanshi iyaye da suke shiga harkar abin nan sannan abu na hudu akan wannan babin shiga faɗan miji da matarsa uwa ko uwar miji ta rinka goyon bayan ɗanta yau hadda uwar miji zan yi magana ba uwar ya ba kawai akwai iyayen miji mazaje da mace idan ɗiyatta ta yi aure sai ta rinka sa ido da bibiyar rayuwarsa da matarsa idan mai haƙuri ne sai a zo a haɗa baki wa yarinyar da ta yi auren nan ‘yar wasu ana zaginta kin mallake mana ɗa kin tsafe shi kin sihirce shi kina abin da kika gida ma to gidan nan ba gidan ubanki bane gidan nan ba kaza kuma wallahi ba ke ɗaya zaki zauna ba wallahi sai yayi aure nan gaba ka san wa take faɗan wannan uwar miji
to ko ta ga yan ne kamar ba ta kyautatawa ɗanta
to ya kamata in ta gabata kyautata yadda ɗanta ta faɗi wannan yanzu wannan lafazin na uwar kirki ne ka ji uwa tana uwar miji tana samun matar ɗanta to da arzikin mu kika zo kika same mu kin zo cin arziki ne saura ki zo kina masa sata saura ki zo kina yarinya sai ta fashe da kuka ta ce hajiya ni barauniya ce ina ruwana da kuɗinsa sai aure fara tangal tangal yanzu ita za ta je ta kai kukan uwar mijinta ne a wajen mijinta ba daidai ba ne a ta turo a ta turo maka ƙannan miji 'yan mata wannan ɗabi'ar da muke da shi mutum ya yi aure kannan matarsa su ta cika mai gida ko yayyen matarsa su ta cika mai gida su takure shi ba ɗabi'a ce mai kyau ba na'am in mai fuska ne in ya gayyata shi ya ba da dama amma a zo a tare masa a gida ba da yaddarsa ba su ta rikici da matarsa akan karewar kayan cefe ne wannan akwai kes da muka yi ta yi dewa akan wannan auren mutuwa ya malam mutuwa ya yi ka san me ya kashe shi in ya sayo katan ɗin taliya ya ƙare gwangwaninsa madara ya kwashe su kwashe taliya ka san me yake faruwa ƙannan mijin ne 'yan mata su fa sun rasa saurayin aure ne fa sun rasa saurayin aure sai su zo gidan yayansu yarinyar ta ce wallahi ko izininta ba sa nema wajen shiga kicin su tsora abinci a gidan yayansu ne abincin yayansu ne tafanin yayansu ne ita uwar kuma ta ɗaure musu gindi ku je gidan ɗan uwanku ne ba shegi yadda ta isa ta hana ku ta ce malam to ya za a yi cefane na ya kai ni wata ya za a yi cefane na ya kai ni lokacin da ake so in ya zo yana faɗa sai ta ce ‘yan uwanka suka zo suka cinye’ to ni ba zan yadda ba ni kaza kaza kaza da haka auren ilalace ta ce to korarsu zan yi kula kicin din zan yi malam da rana da ranar Allah karfe ɗaya karfe biyu yan mata sai su shiga kicin suna fasa kwai kwanda mai gidan ya kawo dan a dan soya mai da safe da shi da yan yaran san za su yi makaranta kannan sa mata su zo suna yi duk yawanci a gidajen mutane haka ake yi kuma ba kasafai zaka je ana irin waɗannan maganganun ba an bari suna zaluntar bai- baiwar Allah daidai ne dan yayan ki ya aure ki rinka zuwa gidan matarsa kina cinye musu abinci kina hada ta fada da mijinta ku kashe mata aure wata kuma bazaura ce ta kaso na ta auren fa ta kaso na ta auren za ta zo gidan matar yayanta ko matar kaninta ta yi kokari ta kashe mata na ta auren ba su da kirki mata su a junansu wani lokaci ga bala'in kishi da bakin ciki a tsakaninsu to ba daidai ba ne amma duk wannan abin da yake faruwa ai da yaddar iyayen ne mata da sanin su yawanci miji kam obama bai ma san ana wannan ba to shi ma ka rubuta ka ajiye yana cikin matsalolin da yake damun ma'aurata yanzu inda za ka buɗe waya ka ba su dama su kira su gaya maka wallahi sai ka ji masu goyon baya akan wannan abin da aka faɗa To, dakta, duba da irin wannan matsalolin, in mace ta tsinci kanta am- ta yi sabon aure ta tsinci kanta irin wa'annan matsalolin, wace shawara za ka bata?
to gaskiya sai ta zama mai siyasa kuma sai ta zama mai buɗe ido Kamar yaya kenan.
yawwa siyasa kar ta fita ta yaƙe su kai tsaye kar ta fito ta yaƙe su don akwai wata ma da uwar mijin ke aikowa da min kaji ke aiko min farfesu nake so na na kawalek ka ji tsohuwa da da maganar kawalek ba wannan tsofaffi da zamani suna da fitina ba na zajiya ya kai kika san kawalek amma ga darata shine gidan ɗan da ne ka yi tafane mai kyau ita to ya za ka yi ina so mutane kar su kalli maganar da muke yi ta ɓangaren tsakanin uwa da ɗa kawai a'a ni yanzu ina so su kalli abin ta ɓangaren wata ya ce aka ɗauro aka auro ta aka kawo ta kuma dole mijinta zai tuhumce ta akan mai almubazzaranci akan abinci in abu ya ƙare yazo yana faɗa sai ta ce hajiya ce ta turo aka dafe mata ya za ka yi ka je ka yi warka gunguni ko ya- ko- ko ya za ka yi to bai da kyau irin waɗannan abubuwan mutane su ji tsoron Allah iyaye su ji tsoron Allah tsakanin uwar miji da me da uwar amarya To, ga dakta, bala'in kishi mana kana jina yau wani lokacin ma ba ma kishi ake yi tsakanin kishiya da kishiya ba kishi ake tsakanin uwa da diyar da matar ɗanta kishi na fafur in gaya maka rigegeniya bai isa ya sayi wa matarsa wani abu na cigaba ba akwai wanda ta ce duk abin da za a yi sai an zo an gaya min shi kuma mai biyayya ne sai ce to hajiya amma magana ta Allah ba hurumin hajiya ba ne hajiya ki ji da ke nake baya cikin huruminki wai ɗanki idan zai sai wa matarsa wani abu sai ya zo ya nemi izininki babu wannan a shari'a saboda nauyin matar ɗanki yana kan ɗanki ne ba kanki ba kuma Allah ya ce a kyautata maganar zamantakewar ma- a ‘ya'yanku maza da matansu an ce a kyautata kamar yadda ke ma idan an aurar da taki ɗiyar budurwa kina so a kyautata mata to ya za ki tai masa faɗawa ka kare akan matarka mu ba mu amfanuwa da kai kullum abin da kake kenan kaza kaza kaza kaza kaza to shikenan sai ka je in ita ce uwarka ka canja uwa ai irin wannan aure me amfanin sa kaza kaza kaza tai ta surutu ta gigi ta yaro amfanin waɗannan gidajen rediyo da ake wannan shirye-shirye iyayenmu mata da kuke cikin ɗakunan ku ku ji dan Allah ku gyara dakta, a baya ka ce ita matar sai ta yi siyasa kuma ta yi zafi. Ka faɗi ɓangaren da za ta yi musu siyasa, to ta yaya za ta yi musu zafi?
a a mala aminu ni ni ban ce ta yi zafi ba Allah shaida ne mutane suna jin mu
Ko wata kalma makamanci.
yawwa haka za ka ce ni dai ban ce ta yi zafi ba sai ta bude ido na sai shi ta buɗe to sai ta bude ido me bude ta yaya za ta buɗe musu tsare gida ba komai za ta bari ai ba in sun zo sun taɓa na wuce a yayanku ya hana amma ku kira shi ko ta kira mai gidan a waya ta ce to ga su wance wato abin bai maka daɗi ba kenan ku kana goyon baya ne a dakta ka san tun da gyara ake nema duk sanda aka faɗi wani abu da yake cin, ah, na matsala to za mu nemo gaba gyaran ne yadda mutane sun ji abin da suke aikatawa ga kuma yanzu ka yadda za su gamsu da gyara ni waɗannan dambarwa da matsalolin da na faɗa suna faruwa a gidan gidan aure
wato dakta ai kamar ka san yadda rayuwa take tafiya ba kullum ake samun mutane sukan zama ɗaya ba idan aka samu mutane mabambanta to wani za ka ga yana aikatawa wani kuma baya aikatawa amma dai almuhim shi shirin dama yana so ya faɗakar ne kamar yadda kai bayani a ɗazu cewa ga irin ita ‘ya'in ta tsinci kanta a, a- a gida da ake da wannan matsalar ga yadda za ta fice kuma ta samu a zauna lafiya to dakta sh- sh- shi kuma ah, uban ‘ya wanda ike zuwa ike sallama da miji ya ya kamata mijin ya yi tun da yana zuwa yana Mutumin sallama ka da kenan eh kamar ya me kace shi uban ɗaya da yake zuwa ya sallama da miji eh ya nemo wani abu a hannunsa to mijin ya ya kamata yi a wannan dadda za a samu zaman lafiya
duk surukin da Allah ya jarabe shi da suruki mai kwadayi zaka ce bari mu fito da abun ɓoro ɓoro suruki da Allah ya jarabe shi da surukinsa mai kwadayi amma a yi haƙuri da lafazin dama na ce da shirin yau sai sun ɗan yi haƙuri saboda wani abu ne da ya taɓa gida da mu'amalolinmu zai iya yiwa Allah ya jarabe ka bayan ka auri ɗiyar wani ya me da kai uban yarinyar da ka aura uban matar da ka aura ya me da kai kai din kai ne shagonsa komai ya tashi nan zai zo ya bukata na'am a fahimce ni yana da kyau sirikinka da ka auri diyarsa ka taimaka masa in zakka kake ka bashi zakka in wani abu na isani kai masa wannan ba mu rufe kofa ba kuma abu ne mai kyau wanda kuma gaskiya wasu mazajen ba sa tunawa ma da iyayen matansu za su yi ta taimakon da za su yi matar tana gani ba za ta iya roƙa ubanta ba kuma ta san ubanta mayunwaci ne yana cikin roƙon yunwa amma a gabanta mijinta zai raba miliyoyin kuɗi amma ba zai ba ubanta ba shi ma nan ba daidai ba ne shi kuma ne yana cikin wauta da rashin tunanin wasu ma'auratan kana aure da ɗiyar mutum kana cin moriyarta ka zo raba alheri ka manta da gidansu ka kasa taimakon uwarta sai ta cire kunyarta ta yi maka magana ta ce maka ga uwarta tana bukata ko ya tambaye ki hajiya tana bukata ko ba ta yi wannan ba daidai ba ne ɗauki kawai ka bata ka ce kai wa hajiya in ba ta da bukata ta ba wa ƙannanta da yayyanta to mijin da Allah ya jarabe shi da suruki mai roƙo to ya zai yi ya ya kamata yi
sai ya haƙuri kada ya kori ɗiyar ɗaya kenan ɗaya ya zama mai siyasa kamar yaya a mu'amala idan ya zo yau ya bashi gobe in ya zo da takura shi sai ya bashi haƙuri ba ba a yi haƙuri al'amura ne sai dai haƙuri ya gaya masa kalma mai kyau kaulun ma'arufun khairun min sadaqatin yatba'uha adha ya faɗi zance mai daɗi ya sallame shi ya bashi haƙuri wata ran a bashi wata ran a hana shi ya kwarai kuwa a to ai dama kowa ma a rayuwa ba haka bane a rayuwa ma ai dama haka yake wata ran mu samu wata ran mu rasa ko to sannan idan ya shiga masa hanci yayi yawa mala aminu zan faɗi abin da baka so din ya fito free falo ya masa bayani ya masa nasiha baba Allah saka da alheri na'am na san zaka ce ai babansa ne kwarai kuwa babansa ne ai ba a hana yayi wa babansa nasiha ba amma baka ga dakta i samu wasu na gaba da shi ko abokanansa ya musu bayani su su To, na same shi yadda.
kamar Na- zai fi na goyi bayan ka ina tare da kai anan ya samu na gaba da shi ko ya- ko yan uwansa ko wasu waɗanda yake ganin sa'anninsa ne sai mai nasiya cewa do Allah a gaya masa rayuwa sai ana sara ana me ana Duban bakin gatari.
cizawa, ana duban bakin gatari amma kullum kullum zai jawo isa kansanci akwai yadda ta ce ni gaskiya zan yi wa babana magana ya daina zuwa yana sallama mijina yana wulakanta ni kishiyoyina suna cewa ga babanta ya zo roƙo ga babanta ya zo roƙo kishiyoyinta suke daba mata wannan bakar magana ga babanta ya zo roƙo wani fushi ya yi da ita ya ce sai ta sa masa albashi me dalili tana auren mai kuɗi ta ce baba wallahi wallahi baya bani kuɗi mutumin nan ƙarya kike munafukar Allah wannan fa uba ke gaya wa ɗiyarsa ƙarya kike munafukar Allah wai munafukar Allah me yasa saboda bata bashi kuɗi ba ta ce to malam ni ina zan samu kuɗi ni ma ba kuɗi yake ba dan ana ganin muna hawa mota mai tsada dan ana ganin mu a babban gida mazajen yanzu malam ba sa ba da kuɗi kuma gaskiyar ta abin da ta faɗa haka ne amma ubanta bai yadda ba kaga wannan matsalar matsala ce ba karamar matsala ba to malam Allah ya saka da Allah ya ba alkhairi.
mu taka tsantsan amin Allah ya kiyaye mu amin Allah sa mu kula da auren 'ya'yanmu kuma Allah cire mana kwaɗayin abubuwan surukanmu.
amin Daga ƙarshe su kuma surukan su rinka taimakawa surukan nasu. Duk wanda ya auro diyar wani talaka ne ya rinka tunawa da shi yana taimaka masa.
Mm.
Kar a ce mun rufe ƙofar gabaki daya.
to Allah ya saka da alkhairi masu sauraro za ku iya neman mu kai tsaye akan sifili takwas ɗaya hudu biyar sifili hudu tara biyu ɗaya takwas ko kuma saƙon karta kwana assalamu alaikum Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh.
wa alaikum salam muna tare da wa Malam barkan ku da dare barkan ku da lokaci ɗalibin wannan shiri ne wato Mus'ab Rijiyar Lemo da kan layi.
to malam musa Kuma ina malam fatan alkhairi malam Allah ya saka da alkhairi.
amin malam yana Amin.
Malam akwai wata kafa da wata kafa da yin bayani da ya kamata kuma amma ko ta gaba da zan yi ni ma tufa lokacin baki na.
na'am Malam musamman kamar bangaren su mata.
Mm.
Za ka kamar yadda kai maganar sarakai masu roƙon mazajen 'ya'yansu.
Mm.
to za ka duk lokacin da mace idan mahaifinta ya zo ya nemi miji- ya nemi agaji wajen miji ko da sau ɗaya ne bai masa ba ko sau biyu ba makamancin wannan ta samu labari sai da tana cikin da fuska tana ɓaɓɓata ne ko kuma ma ta yi fushi da shi ta ɗau lokaci saboda akwai irin wannan abin da na gafa faru.
to malam musa Allah ya saka da alkhairi bari mu ji bari mu ji mai malam zai ce dakta wani lokacin idan uba ya roƙi mijin bai bashi ba yar in ta samu labari ba zama lafiya me zaka ce
To amma ai son zuciya ne. Allah ya ɗora wa mijinki ya ciyar da mahaifinki ne? Na faɗa cewa ba laifi mijinki ya Taimaka.
kyautata. Amma magana a maida abu ya zama dole, a maida shi shago, a maida shi kasuwa? A'a. Za ta yi sababiyan mutuwar aurenta. In mijin ya ga dama ya iya ɗaukan wannan shi shi ya jiyo. in kuma yaga ba zai iya jurewa bai fito free falo ya gaya mace ce a ni ke na aura kuma ke Allah ya dora mun dauki nauyin ki mahaifinki kuma akwai isani tsakanin mu da ke da shi kurin
to ka san wani eh, dakta zaka ga eh, a daidai wannan gabar eh, a mijin shi kuma sai ya ɗauki shi wace irin shawara zaka bashi shi kuma hakuri dole ya hakuri mutum zai hakuri da surukansa ya dauka baban shi ne ya hakuri da surukinsa ya dauka babansa ne kurin amma an baka ba auren zai mutu kuma za a samu rashin kunya ya gudana tsakani kuma wanda ba ma son haka tunda mu wannan shiri muna yi ne ya zamu gyara zaman auren ba mu lalata shi ba
sifili takwas ɗaya hudu biyar sifili hudu tara biyu ɗaya takwas lamba ce da za ku iya tura mana saƙon karta kwana ko kuma kira kai tsaye a cikin shirin. Dakta, wannan yake cewa Dakta Allah ya saka maka da alkhairi. Irin waɗannan matsaloli da kake fito da su, su ne abin da suka a- addabi gidan aure.
gaskiya ne amma ina so dakta ya yi jan hankali da su kansu ma'auratan cewa su ringa kiyaye sirrin gidansu ba su ringa gaya wa iyayensu ba. To bari mu haɗa da wata waya gaba ɗaya. Salamu alaikum muna tare da wa.
Suna tare da Hawwa Dani.
To Hawwa'u me yake tafa da shi? To muna tare da ke malam yana jinki. Malam yana jinki. to wannan sai kin yi magana ba ma jin ki sosai Ina so a duba mun da
to wannan dakta ba ma jin ki wani abu sosai.
take so a turo mata da shi eh to wannan dakta me zaka ce akan wannan dan uwa da yayi magana akan ya da sirri ma'auratan ne suke janyowa suna faɗa wa iyayensu gaskiya ne matsalolin da yake Eh, gidansu.
lokacin ne ba mu iya bai iya ba mu dama ba su ma yaran matan ko su ma ma'auratan ko mazajen auren su ma suna da matsalolinsu Mm, yanzu malami ne mutum ne zai zo wani abu ya shiga tsakaninsa da matarsa wani abu ya shiga tsakaninsa da matarsa bini bini sai je gaya mahaifiyarsa hajiya kin ga abin da wance ta yi mun baba ni gaskiya bana jin daɗin zama da wance yau fa kaza kaza ma ta yi mun to ya za a yi ya za a yi iyayenka su so matarka kuskure ne ba a yin haka ka jure tun da kai da kai aure ai ka isa ne dole sai ka zama mai jure abubuwa dole sai ka zama mai kai zuciya kaiwa zuciya nesa sannan ita kanta yarinyar akwai yaran da ba su da haƙuri duk abin da ya same su sai sun je sun gaya iyayensu ko me sai sun je sun zayyana wanda malamai sun sha bayani a cewa irin wannan ɗabi'a ta ɗaukan maganganu na zamantakewar aure ba abin da ya zama dole na a gyara ba ko zalunci ake ba bini bi duk abin da ya faru a and z sai an ɗauka an je an kai wa iyaye an gaya musu wannan kashe aure yake da lalata zamantakewar aure kuma iyayenki ba za su taɓa ganin kiman mijinki ba idansu mm, to kullum kina kai su kansa ba kya kai alheri ya'yan zamani in ka mata abin arziki ba za ta faɗa ba amma in kai mata wani kuskure ko kai mata faɗa ko kai wani abu sai ta je ta ga iyayenta wasu iyayen kuma ma Allah sauki in kaga irin ɗabi'ar da suke mu'amalantar mazajen ƴaƴansu dole ma a rena su malam ka san yanzu ta kai ga siriki yakan iya kiran mijin matar mijin mijin yarsa yarsa ya duddura mai ashar Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
akwai waɗanda yayyanta ne yayyan matan suka je har gida suka zane mijin kashi suka bashi waye kai labari ita ma yarinya ce ta kai labarin abubuwan fa sun sun wuce fa yadda kake tsammani lalacewa gidan auren nan sun wuce yadda kake tsammani akwai kuma wanda mazajen ke zuwa su zagi surukan su da'awar ma za su dau mataki akan su kana auren diyar mutum kuma kana threatening din rayuwarsa kana cewa za ka ɗau mataki a kansa amma fa diyarsa tana ƙarƙashin ka wannan kwamacala da shirme da mutane suke ta yi ba inda zai kai su illa asara da kuma lalacewa zuriya don in auren ya mutu akwai yaya kaga zuriyar lalacewa za ce sai wanda Allah ya kubutar kawai To Malam Yusuf Ibrahim ya ce, Malam ni na kusa aure, wace shawara za ka bani don na kaucewa irin waɗannan matsalolin?
to ka dage da addu'a matakin farko ka dage da roƙon Allah Allah ya baka matar kirki kuma Allah ya sa kai ma ka zama mutumin kirki dan yawanci addu'ar da ake Allah ka bani matar kirki amma shi baya roƙo Allah Allah ya sa ya zama na kirki Wataƙila ko ya gama yadda da kansa shi na kirki ne.
wala tuzakku anfusakum Allah ya ce kar ku rinka tsarkake kawo kanku da kai ma ka rinka addu'a Allah ya mai da kai na kirki a baka kuma matar kirki abu na biyu ka auri mace mai addini
Mm, yawanci irin waɗannan matsaloli in mutum ya auri mace mai addini mai karatu ya auri mace masaniyar Allah daidai gwargwado to insha Allah bi idnin Allah ta'ala za ga ya kubuta daga wannan masifar mm, tunda ta san Allah amma wanda ya bi kyau wanda ya bi matsayi wanda ya bi kaza ya je auro mace dan saboda wannan to ya shirya wa matsaloli birjik da zai gamu da su a cikin gidan aurensa To Allah ya sauki.
tunda bai zaɓi zaɓin annabi ba Sallallahu manzo alaihi Allah ce a duba mai addini Na'am. Salamu alaikum muna tare da wa.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam muna tare da wa.
Muna tare da Nafisa daga Jaba.
To Nafisa daga Jaba, me kike tafa da shi a gurguje?
Ina yi malam fatan alkhairi.
Malam yana jinki.
Insha Allah muna Sannan godiya.
dan Allah malam a taimaka min da namban waya. Abu ne na ujila dan Allah.
Me ujila? Hmm?
Wallahi ina cikin matsala ne ina son zan yi magana da malam dan Allah.
To mana Aminu gashi an kaji abin da aka ce.
To ki turo message insha Allah za a baki.
To shi kenan na gode.
Allah ya yi miki baiwa Allah.
to dakta da me za ka rufe kusan lokacin to namu ya a, kare ni dai ina kira ne ga ma'aurata a shi wannan shiri dai muna yi ne muna tattauna akan matsalolin zamantakewar aure don a gyara don Allah duk abin da aka je an faɗakar a yi ƙoƙari a gyara kada mutum ya fushi kada ya ji ba daɗi kowa ya ƙoƙari ya kyautata wa asinu inna Allah yuhibbul muhsinin mazaje ku rike aure da mutunci ku ciyar da matanku ku shayar da su ku tufatar da su ku taimaka musu ku agaza musu ku kuma mata ku zama masu ladabi da biyayya da haƙuri da lafazi mai kyau wa miji da kuma addu'a da fatan alkhairi idan akwai 'ya'ya a mai da hankali akan kulawa da tarbiyyar 'ya'ya kuma a yi haƙuri da namijin yau duk matar da za ta yi aure a yau in dai ba za ta yi haƙuri da mijinta ba to ba ta shirya zaman aure ba ta haɗa kayanta kudin ta tafi
Allah ya samu dace Allah kiyaye masauraro iya abin da za mu iya kawo muku kenan yan uwa da suke kira ba mu sami daga lambar su ba su yi hakuri sai su tara a cikin shiri na gaba a daidai irin wannan lokaci a irin wannan rana mai albarka a a madadin abubakar isa dago sai kuma wanda ya sada ni da ku rabi'u yaron kirki daga sashen addinin musulunci na hikima rediyo aminu kidar idris nake cewa wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh maza da mata gabaki ɗai ku zo mu leka gidan aure Maza da mata gabaki ɗaya ku zo mu leƙa gidan aure.
ku karkade kunnuwanku ku ji maza da mata Gidan aure.
akwai bayani da za ku ji har kuma fahimta Gidan aure.
cikin shiri na musamman wanda ke bayanin gidan aure Maza da mata gabaki ɗaya ku zo mu leƙa gidan aure.
akwai bukatar mu leka gidan aure hakika Gidan aure.
mu bincika dukkanin matsaloli duk mu Gidan hazika aure.
a yau nasiha ga duka ma'aurata da ke rayuwar aure Maza da mata gabaki ɗaya ku zo mu leƙa gidan aure.
da mu da ku duk mu yau nazari mu gane hanya Gidan aure.
da za a inganta al'amuran cikin sanayya gidan aure Dan ga malamai masana da suke bayar da logar gidan aure.
maza da mata gabaki ɗaya ku zo mu leƙa gidan aure A nan tashar hikima rediyon mu ‘yar zamani.
gidan aure Tashar da kullum take aiki cikin yaƙini.
gidan aure
93.7 RTV kallo da saurare.
maza da mata gabaki ɗaya ku zo mu leƙa gidan aure maza da mata gabaki ɗaya ku zo mu leƙa gidan aure